رب العالمين والصلاة والسلام على من أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفرقه منا مع الله سبحانه وتعالى وديا wanda da ikon shi ne da kaddarawa shi ne muka halarci a wannan wuri mai albarka ba don komi ba saboda mu tunatar da junanmu dangane da abin da ya shahi al'amura na addinin musulunci tare da gayyatar manya-manyan malamanmu wanda suka zo daga ƙasar najeriya garin kano na harko muna da babban bako shine Dr. Abdulkadir Kazaure tare da shi akwai babban malaminmu Dr. Farfesa Abdullah Gadankaya. Da haka muna roƙo Allah subhanahu wata'ala wannan ziyara da suka kawo mana Allah ya sanya tafi mizani hasanatihim. Sannan kuma muna roƙo Allah subhanahu wata'ala abinda za su faɗakar da mu Allah sa ya muna amfani nan duniya da lahira. Sannan sannan insha Allah za mu gabatar da wa'azi akan maudu'i guda biyu maudu'inmu na farko shine akan yan'uwantaka a musulunci wanda kusan maudu'i ne wanda ba a gajiya a gare shi tare da dr abdulkadir ka zaure insha Allah zai gabatar mana da maudu'i na farko shine akan yanwantaka a musulunci sannan mai maudu'i na biyu shine Dr. Abdullah Gadankaya zai mana magana akan muhimmancin ilimi ko muhimmancin neman ilimi gare mu maza saboda mata sun tsere mu wajen neman ilimi yana kamata mu maza a dan tsokano mu insha Allah wannan shine dai maudu'an da za a gabatar da su kuma muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairin shi a ciki sannan kuma muna ja hankali kamar ga masu gitta gaban kamera dan kiyaye saboda ɗauka ake kusa akwai wanda ake yin shi allin da ke yanke mutane suna gani kenan sai a ɗan kiyaye insha Allah da haka kenan malam abdul dr abdulkadir falyatafaddal mashkuran akwai tambayoyi kenan ga masu bukatar tambayoyi
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمده ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya haɗa mu a wannan yammaci a wannan gari na gazawa mai albarka Allah ya ƙara masa albarka a ƙarƙashin jihar Maradi a jamhuriyar Nijar a wannan yammaci na ɗaya ga watan biyar shekara ta 2025 wanda ya dace da hudu ga watan zulqa'ada shekara na 1446 domin gabatar da wa'azi ko nasiha akan abin da ya shafi wannan addini namu wato addinin musulunci ni ba dogon wa'azi zan yi ba kuma ba zan ɗauki lokaci ba insha Allahu ta'ala wanda zai dogon wa'azi ya ɗauki lokaci yana baya insha Allah domin ni kamar ɗan rakiya ne tunda ni ba bako bane a wannan gari da wannan masallaci kusan wannan shine zama na uku kenan ina tunani a wannan masallaci domin gabatar da wa'azi tsakanin maza da mata muna roƙon Allah ya sa albarka a wannan tafiya ya sanya albarka a wannan zama ya gafarta mana kurakuran mu gaba daya abinda aka ce ne magana a kansa shine yan uwantaka a musulunci kafin in shiga kai tsaye zuwa ga wannan maudu'in ina son janyo mana wani hadisi guda ɗaya wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai ƙara ƙarfafa mu ya sanya mu farin ciki da walwala da nishaɗi da jin daɗi sakamakon irin wannan haɗuwa a wannan masallaci mai albarka. ‘Yan uwa musulmi babu abin da ya fi farin ciki da murna da jin daɗi a ce ka samu kanka cikin abin da Allah yake so. Wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne. Ka samu kanka a cikin abin da Allah yake so ya yarda da shi wannan alkhairi ne. irin wannan lokaci da muke zaune a wannan masallacin a yanzu wani yana can yana alaka da matan banza a yanzu dinnan wani yana can gidajen karuwai a yanzu wani yana can yana tara hanya don ya ɗauki mutane ko ya kidnafin ɗinsu ko ya cutar da su wani yana nan yana ƙoƙarin ya saci kayan wani wani yana nan yana ƙoƙarin cutar da wani a irin lokacin da kai kuma kana nan zaune kana jin alkur'ani da hadisi wannan ba karaman ni'ima bace wanda ya kamata mu gode wa Allah da Allah madaukakin sarki ya mana ita domin ba dabaran mu bane ba wayan mu bane taimakon Allah ne Allah madaukakin sarki shi ya kaddara mana wannan Allah mun gode maka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yana cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وانا حديثي يا قنش أبو بوا قدا تقوس wanda hudu daga ciki mu za mu yi hudu kuma Allah maɗaukakin sarki zai mana su muna fatan Allah ya ba mu ikon yin hudun kuma Allah maɗaukakin sarki ya mana guda hudun manzo Allah ya ce majtama qaumun wata jama'ar musulmi ba za su haɗu ba ɗaya kenan fi baitin min buyutillah a wani gida daga cikin gidajen Allah biyu kenan yatluna kitaballah suna karanta littafin Allah uku kenan wa yatadarasunahu bainahum kuma suna bibiya shi suna yin bayaninsa suna mudarasa shi a tsakaninsu idan musulmai suka yi waɗannan abubuwa guda hudu to abubuwa guda hudu za su same su abu na farko nazalat alaihimu sakina nutsuwa za ta sauka a tattare da su abu na biyu gashiyatumur rahma rahma za ta zaike musu abu na uku haffatumul mala'ika mala'iku za su lullube su mala'ikun rahma abu na hudu zakarahum Allah fi man inda Allah zai ambace su a gurin waɗanda suke tare da Allah muna fatan Allah ya mana waɗannan abubuwa guda hudu kuma a zahiri ɗaya daga cikin da za mu iya gani ya tabbata majtama a qaumun nazalat alaihim sakina in dai jama'ar musulmi za su haɗu to sai Allah ya saukar da nutsuwa kai kana ganin wannan wajen ka san akwai nutsuwa a ciki wanda da wani taro ne ba na addini ba da ba irin wannan magana ake ba da yanzu ana hayaniya ana ihu ana ɗaga murya ana zage-zage amma tun da taro ne na Allah taro ne na Qur'ani taro ne na hadisi Allah ne ya saukar mana da wannan nutsuwa Allah ne so ka mana da ita sakamakon a matsayin mu na musulmi mun haɗu don mu ji littafin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga waɗannan abubuwa guda hudu nutsuwa sannan ga rahma yanzu muna tare da rahmar Allah subhanahu wataala sannan ga mala'ikun rahama muna tare da su tabbas muna tare da mala'ikun rahama irin wannan wajen domin kamar da Imam Bukhari ya fitar da wani hadisin manzo Allah yake to inna lillahi mala'ika sayyara Allah yana da wasu mala'iku masu kaiwa da kawowa masu zirga zirga a ina suke zirga zirga a duniya a ƙasashe a garuruwa a lunguna a unguwa yaltamisuna ahlal zikir idan sun zo duniya suna neman masu ambatan Allah masu karatun Qur'ani masu wa'azi manzo Allah ya ce fa idza wajadu qauman tanadu idan suka samu jama'a suna irin wannan abin sai su dinga kiran junansu halummu ila hajatukum ku zo ga abin da muke nema ku zo ga abin da muke so ku zo sai mala'iku gaba ɗaya su haɗa wannan gurin har sai an gama karatu ko wa'azi ko ambatan Allah ko karatun Qur'ani ko wani darasi na addini sai su tashi gaba ɗaya su koma zuwa ga Allah Allah madaukakin sarki sai ya tambaye su tare da cewa Allah ya fi mala'iku sanin halin da bayansa suke ciki amma tunda Allah ya ba su aiki Allah zai tambaye su idan suka koma wajen Allah sai Allah ya tambaye su mala'iku daga ina kuke su ce ya Allah daga masallacin Ibn Taymiyyah muke na garin Gazawa a jamhuriyar Nijar sai Allah ya ce me kuka same su suna yi sai mala'iku su ce ya Allah mun same su yusabbihunak Allah suna yi maka tasbihi Allah suna ambatanka Allah suna gode maka Allah suna yaba maka sai Allah ya ce to bayan sun gama me kuka ji suna roƙo sai mala'iku ce ya Allah mun ji suna roƙon aljannaka sai Allah ya ce sun taba ganin aljanna da suke roƙonta ne mala'iku ce Allah ba su taba ganin aljanna ba sai Allah ya ce kun ji suna neman tsari daga wani abu sai mala'iku ce ya Allah mun ji suna neman tsari daga azabarka sai Allah ya ce sun taba ganin azaba ta ne da suke neman tsari da ita mala'iku ce Allah ba su taba ganin azabarka ba sai Allah ya ce mala'iku ku shaida na gafarta musu gaba daya sai mala'iku ce ya Allah a cikinsu akwai waɗansu ba mutanen kirki ba ne wane da wane ba sai Allah ce ni dai na shi faɗa muku ku ce na na gafarta musu sai mala'iku ce ya Allah fihim abdul fulan wa fulan khata a cikinsu akwai wane da wane mutane ne masu yawan kuskure masu yawan saba maka haka mala'iku za ce sai Allah ya ce mala'iku ku shaida humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum irin waɗannan mutanen waɗanda suka zauna suke jin ƙur'ani da hadisai mutane ne masu albarka duk wanda ya zama tare da su ya ci albarkatunsu na gafarta musu gaba ɗaya wannan kaɗai ni'ima ce ina za ka je ka zauna kai irin wannan zama awa ɗaya awa biyu in ba neman dacewa ba ka tashi da gafara da rahama daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai irin wannan gurin shi yasa ƴan uwa musulmi mu dinga ƙoƙarin zuwa irin waɗannan gurare da ake karatuttuka waɗannan hadisai na buɗe mana da zan buɗe darasina da su ne saboda mu ƙara samun ƙarfin gwiwa da dagewa da me da hankali da jin daɗi da walwala na halartar irin waɗannan gurare masu albarka muna fata Allah ya gafarta mana kurakuran Allah ya mana rahama ƴan uwanta ƴan uwa mu sani Allah ya mana ni'imomi da dama ba wanda ya isa ya kididdige ni'imar Allah sai Allah ni'imar da Allah ya maka wallahi ba za ka yi ƙididdige su ba Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ka zauna ka ce kana so ka ƙididdige adadin ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya maka wallahi ba za ka iya ba shi yasa Allah ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da kuka samu na ni'ima daga Allah ne duk wata ni'ima da ka samu daga Allah ne shi yasa duk abin da Allah ya maka na ni'ima ka gode wa Allah kuma ka dawo ga Allah ka koma ga Allah ka yi imani da Allah sakamakon wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya maka babban ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka da ya halice ka mutum bayan ya halice ka mutum kuma ya sa ka zama musulmi bayan ya sa ka zama musulmi ka zama mumini sannan bayan ka zama mumini kuma ya tabbatar da kai a cikin sunna kuma ya baka lafiya ya baka hankali ya baka tunani ya baka ji ya baka gani wannan ba ƙananan ni'imomi bane inda Allah maɗaukakin sarki ya ga dama da yanzu kai ba mutum ba ne, mai wada kai kyankyaso ne, ko jaki, ko kare, ko ƙwaro, ko maciji, amma Allah ya so ya yi ka mutum, walaƙar karramna bani Adam. Allah ya yi ka a cikin halittun da Allah ya girmama su, ya mutunta su, ya karrama su, wannan ni'ima ce. Haka inda Allah maɗaukakin sarki ya so, ya ya so ya jarraba ka da yanzu ba sunanka Muhammad ko Isa ko Ahmad ko Musa ba da yanzu sunanka John ko sunanka Nkoko ko sunanka wani Jonathan ko dai wani abu daban wani wani suna wanda ba na musulmi ba sai Allah ya kaddara ka zama musulmi ake kira ka Muhammad Ahmad Mahmud Abdullahi Abdurrahman Abdurrahim wannan alkhairi ne sannan Allah ya kaddara ka zama ahlus sunna da ka haɗu da jarrabawa da yanzu kai wani ɗirkeken ɗan bid'a ne da yanzu ɗirkeken mushriki ne da yanzu wani katafaren ɗan faiza ne amma Allah ya ƙaddara ya sa ka zama musulmi kuma ahalus sunna kuma Allah ya sa maka ji da gani da hankali yanzu wani yana can bakin titi tsirara yana yawo yana tsince-tsince wani yana can akan bola yana cin ƙazanta saboda bai da hankali wani yana can a cikin mari da sasari yana doke-doke bai da hankali gashi mutum ne mai kyakkyawar halitta mai kyakkyawan yanayi amma ba hankali sai yake tafiya tsirara sai yake jin ƙazanta sai yake doke-doke sai yake zage-zage amma kai Allah ya ƙaddara maka ka zama mutum mai hankali mai hankali mai nutsuwa wanda ya san abin da yake yi sannan Allah maɗaukakin sarki ya baka lafiya yanzu wani yana can a asibiti a kwance an sa masa ƙarin jini ko an sa masa ƙarin ruwa wani yana can yana numfashi da kyau wani yana can baya iya tashi wani yana can bai san halin da yake ciki ba kai Allah ya kaddara ya sa maka lafiya wani yana nan ya fi ka kyan halitta amma baya ji wani ya fi ka kyan halitta amma baya gani wani ya fi ka kyan halitta amma baya magana to kai duk Allah madaukakin sarki ya maka ni'ima ya baka waɗannan abubuwa ya kamata ka gode wa Allah To daga cikin babban ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana shi ne da ya haɗa wa muka san juna, muka zama muna addini ɗaya, muna taimaka wa juna, muna ƙaunar juna. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Allah ya ce ya ku mutane mu ne muka halicce ku maza da mata. muka sanya ku dangi-dangi don ku san juna wannan ƙanina ne wannan yayana ne wannan abokina ne nake sai Allah ya ce amma mafi girman ku a wajen Allah shine wanda ya jin tsoron Allah to kaga wannan ni'ima ce Allah ya sa muka zama ƴan uwa masu sanin juna hatta da muka taso ni da Sheikh Dr. Abdalla muka zo garin nan ni'ima ce yanzu Allah ya sa gashi mun san juna kun san mu mun san ku wanda da ba mu san ku ba ba ku san mu ba lakum nafa'a waye wanda zai amfanar da wani waye wanda zai taimaki wani waye wanda za su yi haɗuwa Allah kaɗai ya sani shi ta yaran juna masu gane juna wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce Allah ya ce ku tuna ni'imar da Allah ya muku ni'imatallahi alaikum ni'imar da Allah ya muku id kuntum a'da'an wanda da ku abokan gaba ne kuna kin da ke ga laraba mutane musulmin Madina kuna ƙin juna ba kwa san juna ba kwa ƙaunar juna fa'allafa bai na ku. sai Allah ya haɗa tsakanin zukatanku fa'asbahtun bi ni'matihi ikhwana kuka wayi gari kuka zama ‘yan uwa sakamakon ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya muku shi yasa ‘yan uwantaka a musulunci ni'ima ce kuma babu ‘yan uwantakar da ta kai ‘yan uwantaka ta musulunci ba wata ‘yan uwantaka da ta kai ta musulunci ko dan uwan ko mutum ko dan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya idan kuna idan yana wani addini wanda ba musulunci ba to wanda ba dan uwa wanda ba dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ba musulmi to ya fi shi tsakanin kai da shi shi yasa zamu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab dan uwansa na jini kuma dan uwan mahaifinsa ne ubansa ɗaya da mahaifinsa dan uwansa ne na jini amma ƙarshe sai ga Abu Lahab dan uwan manzon Allah na jini Allah ya ambace shi a Ƙur'ani ya tsine masa albarka. Bilal, Bilal, Bilal ibn Abi, Bilal, sahabi na manzan Allah salasa, Bilal al-Habashi, ba ɗan ƙon manzan Allah bane na jini, ba balarabe bane, ba ɗan Makka bane, ba ɗan Madina bane, asali ma ɗan Afirka ne, ɗan Itofiya ne, ɗan Itofiya ne. Amma sai gashi dab da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai gashi manzan Allah yana cewa ya Bilal me kake yi na yi mafarki na ganka a gidan aljanna wanda ba dan uwansa bane na jini amma dan uwantaka ta imani Abu Lahab dan uwansa ne na jini amma ga inda zai tafi Bilal ba dan uwansa bane amma saboda ƴan uwantaka ta musulunci ga inda ya tafi Allah madaukakin sarki sai da ya saukar da sura guda yake ba da labarin makirci da kulle-kulle da project da shirye-shirye na dan uwan manzon Allah na jini shine Abu Lahab kuma Allah ya faɗi makomarsa haka Salman Faris Salman al-Farisi ba dan Madina bane ba Balarabe bane ba dan Makka bane amma ina ne makomarsa saboda ƴan uwantaka ta imani shi yasa wallahi ƴan uwa ya kamata mu so juna mu kaunaci juna mu taimaka wa juna duk wani bambanci na kabila na yare na ƙasa duk mu shi mu musulmai ne mu so junanmu mu kaunaci junanmu mu yi wa junanmu addu'o'i na alkhairi mu so ku ku so mu wannan shine ƴan uwantaka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira daga makka zuwa madina manzon Allah ya samu madina a cikin wani irin yanayi na rikici ya samu madina akwai munafikai ya samu madina akwai yahudawa bangarori guda uku banu quraiza banu qainuqa banu nadir ya samu madina akwai kafirai sannan ga musulmi musulman ma suna faɗa tsakaninsu manzon Allah abin da ya fara tunani zai fara yi a madina shi ne abin da zai haifar da ‘yan'uwantaka. Menene babban abin da zai haifar da haɗin kai da ‘yan'uwantaka shi ne gurin da ya san cewa idan ya yi shi kowane musulmi zai rinka zuwa shi ne masallaci. Shi yasa da manzan Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina, aikinsa na farko da ya fara tunanin ya yi shi ne ina zai samu filin da zai gina masallaci. Domin kowane musulmi zai zo masallaci ya yi sallah. To idan aka haɗu a masallaci to anan kuma za a haifar da yan uwantaka kuma shine aikin da manzon Allah ya sa zai yi kuma shi manzon Allah ya kuma ya samar da masallacin kuma aka waye gari a masallacin nan mutanen Makka da suka hijira suna nan mutanen Madina ma suna nan manzon Allah kuma a masallacin yayi ta hada mai yan uwantaka shi mutumin Makka ya baro iyalansa a Makka ya baro dukiyarsa a Makka ya baro komai nashi a Makka ya zo Madina shi kadai babu dukiya babu 'ya'ya babu iyaye wala Allah babu mata ma yanzu wajen wa zai tafi yana buƙatar wanda zai taimake shi yana buƙatar ɗan uwa yana buƙatar wanda zai ja shi a jiki haka manzon Allah yayi ta hada ƴan uwantaka tsakanin mutanen Makka da mutanen Madina har aka waye gari mutanen Madina yuhibbuna man hajara ilayhi suna son duk mutumin Makka da ya zo gurin su suna son shi suka zama wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa har ma suna fifita mutanen makka a kansu ko da suna da wata bukata za su gabatar da mutumin makka akan bukatunsu wannan shine yan uwantaka sai mutanen makka suka zama kamar yan madina kamar waɗanda aka haifa a madina kamar yan asalin madina kamar suna da iyaye a madina kamar suna da gidaje a madina saboda tsananin yan uwantaka ta musulunci to haka ake so ‘yan uwa musulmi mu so juna makaunaci juna mu haɗa kai mu haɗa kai idan muka haɗa kai za mu samu nasara Allah ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wa tadhhabu rihukum kar ku yadda ku yi sabani ku daidaice sai karfin ku ya tafi shi yasa ‘yan uwantaka tana da matukar muhimmanci duk wani musulmi dan uwanka ne ka so shi ka taimake shi ka bashi gudunmuwa a rayuwa ‘yan uwantakan nan me take haifarwa, mun san cewa nisantar juna tana kawo rashin fahimtar juna, duk wanda baka fahimce shi ba za ka yi masa mummunan zato, amma duk wanda ka fahimce shi ba za ka yi masa mummunan zato ba. Shi yasa nisantar juna tana haifar da rashin fahimtar juna. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisai da dama ya ba mu umarni akan ‘yan uwantaka. Kuma ana yin ‘yan uwantaka ne akan abubuwa biyu. uwantaka domin a taimaka wa juna wajen abin da zai amfanar da juna duniya da lahira. uwantaka domin a yi wa juna nasiha akan abin da zai cutar da juna duniya da lahira. Shi ne ƙa'idar da Allah ya bamu wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Idan za ku taimakekeniya, za ku taimaka wa junanku, to ku taimaka wa juna alal bir akan duk wani alkhairi. akan abin da zai amfane ku duniya da lahira wala ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan kai kar ku taimaka wa junanku akan saban Allah da gaba da abin da zai iya cutar da ku duniya da lahira shine yan uwantaka idan kana son mutum ka so shi dan Allah ka taimake shi a rayuwa ka kaunace shi a rayuwa matukar wannan mutumin musulmi ne shi yasa Allah shi yasa manzo Allah yake cewa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayin Allah yan uwa yan uwa masu son juna hadisai da dama sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake mana ishara zuwa ga yadda yan uwantaka take ko kuma yadda yan uwantaka ya kamata ta kasance tsakanin mu'minai manzon Allah ya ce al-mu'min lil mu'min kal shi mumini tsakanin shi da mumini dan uwansa kamar gini ya shuddu ba'dahu ba'dha ka san gini wani bangare yana karfafa wani yanzu in ka rushe wannan katangar wannan ginin zai zube haka in ka rushe wannan shi ma zai zube haka idan ka rushe watan zai zube kowace katanga tana taimakon wasu to haka ya kamata mu zama a rayuwarmu mu zama masu taimakon junanmu kar mu zama masu cutar da junanmu dan uwanka ka taimake ta kowane hanya manzo Allah ya ce idan shaka min udu idan wata gaba ta ji ba daɗi ko ta ji ciwo ko ta shiga wani irin yanayi ta da'a lahu sa'irun jasad bi sahwal umma sai gaba ɗaya ragowar jikinsa ya ɗauka da raɗaɗi da jin zafi da rashin jin daɗi to haka ake so mu zama idan ɗan uwanka ya shiga cikin damuwa kai ma ka nuna masa wannan damuwar idan ɗan uwanka yana cikin farin ciki da walwala kai ma ka nuna masa farin ciki da walwala kar ya zama ɗan uwanka yana cikin damuwa kana dariya kana murna kana jin daɗi ka zana cewa kyale shi shi ya zawa kansa ai duk wani bala'i zai kare kansa duk wani kyale shi ya je ya tayi ya haɗu da masifa ka ji musulmi yana jawa ɗan uwansa musulmi kalmomi na bala'i da masifa ka ji mutum yana burin ina ma wane ya lalace ina ma wane ya wulakanta ina ma wane ya rasa arzikinsa ina ma dukiyar ta ƙare Allah ya kiyaye ka ji mutum kullum yana cikin kunci da damuwa dan Allah ya yi wani arziki ko dan Allah ya ba wani lafiya ko dan Allah ya ba wani iyali shi kullum yana cikin damuwa da tashin hankali wannan ba ƴan uwantaka bace ba ƴan uwantaka bace duk wanda bai damu da al'amarin musulmi ba baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata duk inda musulmi yake abin da ya taba shi ya taba ka abin da ya sa shi damuwa ya sa ka damuwa abin da ya sa shi farin ciki ya sa ka farin ciki shi ya sa musulunci ya ba mu ya karantar da mu tsari na zumunci zumunci ba sai ka ba mutum ko sisi ba wallahi wani musulmi dan uwanka zai shiga yanayi na bala'i ko na damuwa ko na tashin hankali abu ɗaya za ka faɗa masa ka fitar da shi daga cikin wannan damuwa ka ce wani Allah ya kiyaye kowa na Allah ya baka lafiya wani ka taka ka je gidansa idan ba shi da lafiya ka duba shi ko ka ganshe shi wallahi ya fi duk abin da za ka ba shi na arziki wani ka buɗe baki ka ce masa wani Allah ya sauki wani Allah ya baka lafiya wallahi daɗin da zai ji ya fi ka ɗauki wani abu na dukiya ka ba shi wani ita ce ‘yan uwantaka idan yana cikin farin ciki ka je ka taya shi murna da farin ciki idan yana cikin damuwa da tashin hankali ka je ka yi masa jaje wannan ita ce ‘yan uwantaka mun ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bibiyar sahabbai wajen tabbatuwar ‘yan uwantaka da yadda manzon Allah yake nuna sahabbai ‘yan uwantaka shi yasa mumini baya cutar da mumini dan uwansa mumini baya zalunta mumini dan uwansa mumini baya gaba da mumini dan uwansa shi yasa manzon Allah ya ce la tahasadu wala tabaghadu wala ta kar ku yi junan ku hasada kar ku yi kiyayya ga juna kar ku kar ku dinga yi wa juna bita da kulli kar ku dinga yi wa juna mummunan shiri ko mummunan tanadi a'a ku zama ƴan uwa masu ƙaunar juna ƴan uwa masu ƙaunar juna shi yasa ranar tashin alkiyama yana daga cikin mutane guda bakwai wanda za su shiga ƙarƙashin inuwa al'arshin Allah ranar da babu wata inuwa sai ita ranar da za a kawo rana tsakaninmu da ita ba ta humul ɗaya ba. Maza Allah ya ce mutane za su shiga cikin damuwa da tashin hankali da jiɗi da gumi yana karyo musu. Maza Allah ya ce wani guminsa ya kama shi iya idan sawunsa, wani guminsa ya kama shi iya gwiwa, wani ya kawo shi iya kwankwaso, wani ma ya kawo shi iya ƙirji saboda tsananin bala'i da masifa. To a wannan lokacin wasu suna ƙarƙashin inuwa al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan lokacin. daga cikin waɗannan jinsin mutane guda bakwai akwai rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi da mutane guda biyu wanda suka so junan su dan Allah suka yi ƴan uwantaka dan Allah suka taimaka wa junansu don Allah kuma har suka rabu akan haka suka koma ga Allah ko kuma suka rabu wani abu ya, ya, ya raba su wannan ya tafi na wannan ya tafi na yan uwa musulmi yanzu abin da yake cutar da mu shine samun aboki dan Allah wannan shine abin da yake wahalar da mu yanzu samun amini shine abin wahala sai kaga kuna tare da mutum shekara aru aru amma duk ran da Allah ya daga ka ka zama wani abu sai ka fara ganin canji sai ka fara ganin alamar hasada ko alamar kiyayya ko alamar shiga wani irin yanayi kuna tare da mutum shekaru aru aru duk ranar da wani abu na damuwa ya same ka ko na shiga cikin wani irin yanayi sai ka ga alamar mutum nan kamar yana jin daɗi ko yana murna ko yana farin ciki sakamakon wani abu ya same ka ka rasa wane ne amini wane ne aboki wane ne wanda za ku soya don Allah wai abokai guda uku suna tare abokai uku suna tare aminai suna tare fa su uku amma idan da wani zai tashi daga cikin waɗannan abokai guda uku wani ya tashi sai ka samu waɗannan abokai guda biyu wani yana zage shi ko ne yana gulmasa ma'ana ba a san a taimaki juna ba ba a san a faɗa wa juna gaskiya ba kullum abin da ake bibiyar juna cin mutuncin juna wulaƙanta juna shi yasa yana da matuƙar mahimmanci mu so juna mu ƙaunaci juna mu to ƴan uwantaka ta musulunci tana haifar da abubuwa kusan guda uku wanda guda uku nan zan takaita a kansu ‘yan uwantaka ta musulunci tana ainihin wato haifar da soyayya soyayya babban abin da ‘yan uwantaka ta kaifa shine soyayya duk lokacin da ka ji ana ƙiyayya ko ana gaba to babu ‘yan uwantaka idan akwai ‘yan uwantaka ta musulunci to za a so juna shi yasa ba wanda ya kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam son junansu da kaunar junansu manzon Allah da ya hada su ƴan uwantaka shi yasa ƴan uwantaka tana haifar da soyayya duk inda kaji ana gaba to mu kaunaci junanmu dan ƴan uwantakar da Allah madaukakin sarki yake umarni da ita ta tabbata a tsakaninmu sannan abin da yake biyo bayan ƴan uwantaka shine taimako in dai akwai ƴan uwantaka za a taimaka wa juna taimako kala-kala ne akwai taimako da za ka taimaka wa mutum ta hanyar nasiha ta hanyar faɗa masa gaskiya ta hanyar faɗa masa abin baliya ko gobara ta same shi kai kuma kana da arziki kana da wadata ka ɗauko wani abu ka taimake shi shi ma wani uwantaka ne abin da uwantaka ya fi waken taimako ka taimaka masa da abin da Allah ya hore maka ka taimaka mishi ya fita daga cikin wannan yanayi da yake ciki ka taimaka masa da shawarwari ka faɗa masa gaskiya ka nuna masa abin da ya kamata wannan taimako ne in yana yin wani abu ba daidai ba ka yi ƙoƙari ka hana shi wannan ma taimako ne to ƴan uwantaka tana haifar da irin waɗannan taimakayya ɗin sannan ƴan uwantaka tana haifar da zumunci idan akwai ƴan uwantaka ya kamata a dinga zumunci ga juna zumunci ta hanyar gaisawa zumunci ta hanyar ziyara zumunci ta hanyar jaje zumunci ta hanyar murna zumunci ta hanyar barka wannan shine zumunci amma dan uwanka ne musulmi bala'i ya same shi baka jajinta masa ba kana murna ya shiga cikin wani irin yanayi na damuwa kana farin ciki kana jin daɗi a rayuwarka ya shiga wani yanayi na murna da jin daɗi kai kana bakin ciki a rayuwarka dan me wani zai samu kaza dan me wani zai zama kaza dan me wani ba zai rasa kaza ba Allah ne ya bashi in ka ɗauki wannan ɗabi'a a rayuwarka to har ka koma ga Allah kana cikin damuwa dan Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbik wai mutane ku ne kuke raba rahmar Allah ne ku ne kuke raba arziki ku kuke bayarwa Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya Allah ya ce mu muke rabawa mu muke rabawa Allah shine mai bayarwa yau ya ba wannan gobe ya hana wannan jibi ya daga wannan gata ya ajje wannan shi yasa Allah madaukakin sarki ya zama arrafi wal khafi al mu'izzu al mudhill la mani alima a tsaita wala mutsi lima mana'ata Allah shine mai dagawa wata kuma zai aji Allah shine mai daukakawa wata zai kaskantar Allah shine mai bayarwa Allah shine mai hanawa kuma idan ya bayar ba wanda ya isa ya hana ka idan ya hana ba wanda ya isa ya baka in ya daga ka ba wanda ya isa ya sako da kai in ya aji ka ba wanda zai iya daga ka in ya jarrabe ka ba wanda zai iya fitar da kai in ya fitar da kai ba wanda zai iya saka ka cikin jarrabawa amman yujibul mutarr idza da'a wa yakshifu su waye yake amsa kiran mai bukata idan ya kira shi waye yake yaye wani abu mummuna a ilahu ma Allah Allah ne kadai ne shi yasa idan Allah ya daga dan uwanka kai farin ciki ka murna kai masa addu'a idan Allah ya jarraba dan uwanka ka nuna masa damuwa kai masa addu'a idan Allah ya bashi ka taya shi murna in ya hana shi ya jarrabe shi kai masa addu'a amma kar ka zama kai kullum a rayuwarka sai hasada sai bakin ciki sai damuwa ka tsaya kana mai mutane hisabi kamar kai ka halice su wane yana da kaza ya aka yi samu wane ya bai samu ba wane ya aka yi zama sarki wane ya aka yi zama shugaba wane ya aka yi zama mai mulki Allah ne ya bashi domin shine qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir duk wani alheri yana hannun Allah duk wani alkhairi yana hannun Allah kuma Allah mai iko ne akan komai Allah shi yake komai shi yake tafiyar da komai shi yake ɗagawa shi yake ajiyewa shi yasa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata taguwa to lokacin manzan Allah ana son ya tseren dawakai duk wani doki aka hada shi tsere da taguwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai taguwar manzan Allah ta tsere wannan doki wata sai ga wani mutumin ƙauye ya zo da dokinsa daga ƙauye sai aka haɗa shi tsere da taguwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dokin wannan mutumin ya tsere wa taguwar manzan Allah sai hankalin sahabbai ya tashi ya za a haka ya za a haka manzan Allah ce ku yi haƙuri ku saurara haƙi ne ga Allah wata ran in ya ɗaga zai aji jiya ana cewa sai taguwar manzan Allah tana tsere yau kuma an ce ga ta wani mutumin ƙauye ta tsira haka rayuwa take wa tilkal ayyamu yudawiluha bainan nas yawmun laka yawmun alaika wata rana kai ne wata rana ba kai bane wata ran da kai ake wata rana ba za a yi da kai ba wata ran kai ake sauraro wata ran kai zaka saurara wata ran kai zaka ce kai ayi wata ran kai za a ce kai wata rana kai zaka bayar wata rana a baka wata rana ka hana wata rana a hana ka wata rana a ce maka ranka dade wata rana ka ce wani ranka dade sifar Allah ce Allah shi wal kamalu lillah cika tana wajen Allah shi yasa mu so junanmu dan Allah mu kaunaci junanmu dan Allah mu taimaka wa junanmu dan Allah na faɗa muku ni ɗalibi ne malami yana nan tafe abin da na faɗa ya zama dai Allah ya ba mu ladar abin da muka kusur ubangiji Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah saka da alkhairi doktora Abi Talib Kazaure muna roƙo Allah subhanahu wataala abinda malam ya faɗa Allah ya sami tare da lada akan shi kuma malam ya yi wa'azi muna roƙo Allah subhanahu wataala ya saka mishi da alkhairi kafin malami na gaba ya ci gaba muna ma wakilin rafe barka da zuwa da kuma ƙauran da zawa shi ma muna musu barka da zuwa cikin wannan fili na wa'azi muna roƙo Allah subhanahu wataala sakamakon alkhairi da haka kamar yadda muka shaida muku da wakilin sai shi ma Allah saka musu alkhairi sun zo suna wannan insha Allah da haka insha Allah da ba tare bata lokaci ba za mu shiga maudu'in mu na biyu shine maudu'i mai magana akan muhimmancin ilimi ko kuma muhimmancin neman ilimi kuma wannan maudu'i ne mai kyau kuma maudu'i ne wanda ke da muhimmanci kwarai da gaske wanda ko malamin doktor abdalla ganin kaya zai gabatar muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya sanya alkhairi a ciki fal ya tafaddal mashkura insha Allah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwana musulmi na wannan gari na gazawa a jihar maradi a jamhuriyar nijar barkanmu da kasancewa a wannan dare a wannan masallaci na ibn taymiya a wannan gari mai albarka tare da manya-manyan mutane baki shugabannin gari jagororin al'umma wakilai na hukuma da manya-manyan malaman addinin musulunci da 'yan kasuwanmu da matasanmu manyanmu da yaranmu dukkanmu barkanmu da zuwa wannan masallaci mai albarka don sauraron nasiha ta addinin musulunci dan uwa Sheikh Dr. Abdulkadir Saleh Kazauri Modibo na daular Usmaniya ta Sokoto ya gabatar mana da nasiha mai faɗi ƙwarai a lokaci gajere kuma da kalmomi masu amfani. Allah ya saka masa da alheri ya bashi lada shi kam ya sauke nauyinsa ni ne dai abin tausayi ban san ya zakare ba sun hada da wani maudu'i wanda yake yana da faɗi na yi ta tunani ya zan taƙaice shi in matse shi inda isar da saƙon a gajeren lokaci to amma na yi tunanin dai in dan baku shi haka yadda ya samu kama hatsin bara abu na biyu sun hada ni da abin da yake sai an yi da gaske ake karbansa dama cewa suka yi na bayani akan muhimmancin neman kuɗi kaga na da za a fi saurara ta sosai bayani akan neman kuɗi da tara su nan kam na san ba magana amma ilimi akwai wahala za a neme shi amma cin muryarsa sai nan gaba kadan amma na ga matasa ne a gabana yawanci kuma su ne ya kamata su gino akan ilimi da karatu abin da ake nufi da ilimi a wannan muhadara shine ilimi guda biyu ilimin addini da ilimin zamani idan ban yi kuskuren fahimta ba kuma insha Allah akan daidai nake ina jin duk matasan nan da mutanen da suke gabana a nan duk 'yan Nijar ne. To a yanzu, a yanzu, a yanda duniya take juyawa a yanzu, al'ummar ƙasar Nijar ko kuka fi cancanta musamman matasan ku farka daga baccinku ku tashi ku yi karatu ku yi ilimi na zamani da na addini ba don komai ba saboda albarkatun da Allah ya ba ku a ƙasar akwai albarka kuma ba za ku ci wannan albarkar ta ƙasar ku sai kuna da ilimi wallahi idan saurayi matashin ƙasar Nijar bai je makaranta ya karatu nan guda biyu na addini da na zamani ba wallahi kana ji kana gani za ka mutu da baƙin ciki da bacin rai saboda za a zo ana damawa ba kai akwai lokacin da za ka zo wallahi ko lissafin ka ba za a samu za ka zo wuri ba a san ka zo ba in ka mutu ma ba a san ka mutu ba saboda za a wayi gari kana da karancin amfani a cikin mutane matarka dai ita ta san amfaninka kula da kyau ku fahimce ni sosai a ilimi Ali bin Abi Talib yake gaya wa almajirinsa Kumail ibn Ziyad yace al-ilmu khairun min al-mal al-ilmu yahrusuka wa anta tahrisu al-mal yace ilimi yafi kudi ilimi yafi dukiya ilimi ya fi duk wani abin da za a yi bayani ga matashi ga mai tasowa wanda yake tsammanin cin moriyar rayuwarsa nan gaba kuma wanda yake so ya samu nasarar duniya da lahira to ya nemi ilimi da bismillah a cikin neman ilimin wana gaya maka ilimin nan guda biyu don ko ƙur'ani ma cewa rabbana atina fid duniya hasana sai ce me wa fil akhirati hasana duniyan nan za a neme ta ba za mu yi wasa ba za mu shiga za mu nemi kuɗi za mu yi sana'a za mu yi ilimi za a dama da mu don idan ba ka da kuɗin ba ka da sana'ar ba ka da hanyar abin da za ka riƙe kanka baƙin ciki da ƙasƙanci zai kashe ka tunda ba za ka taɓa rayuwa babu abin da za ka kashe ba to ya za mu zauna mu bar 'ya'yanmu suna rayuwa akan tumasanci da bara da roƙo da bambaɗanci wa 'yan siyasa da zaman bakin titi wani ya wuce da babbar mota Allah ya isa kudina wa Allah ya isa kudinsa to ta ina zama kudinka wa ai wannan ɓarawun gwamnati ne a ya aka yi zama ɓarawun gwamnati shi kenan duk mai aikin gwamnati ya mota mai tsada ɓarawun in ɗan kasuwa ne kaga azzalumai 'yan kasuwan nan maciya riba Allah ya isa sun cuci mutane komai yana hannunsu kana nan a gindin bishiya ƙura za ta karka ba ka motsi sai ka yi ilimi mai tonar rijiya fa sai ya yi ilimin yadda ake tonar rijiya mai kwashe masai gidan ba haya sai ya yi ilimin yaya ake kwashewa babu wani abin da za ka yi shi ba ilimi yanzu nan ina zaune da ku ai duk ga hannunku da wayoyi duk kun ɗauka kuna ta ɗauka so kuke ko bayan bana nan ko shekaru nawa ne za ku iya danna wannan abun ku gan shi kamar gani yadda nake a zaune jahilci ne ka wannan karatu ne ilimi ne yanzu ni in kace zaka dauke ni ka rike ni daga nan zuwa sati biyu ban zama maka kaya ba amma bayanin da na gaba ɗaya ni din dungurungun gashi nan kana da shi a waya ka sauke aljihu daga nan zuwa shekara talatin masu zuwa ilimi yanzu da nake zaune a nan nan a wannan gari na gazawa a jihar maradi a ƙasar Nijar duk duniya ake gani na yanzu wannan magana duk duniya duk wanda ya bude Facebook ko ya bude TikTok a yanzu ya shiga shafin mu wallahi zai ga wannan karatun taras wataƙila ma yana ɗakinsa yana kwance madarar sanyi tana dukansa ya ma fi ka jin daɗin karatun jahilci ne ka wannan ilimi ina so ku gane cewa rayuwar ba za ta yi ba sai da ilimi wannan na duniya nake muku bayani kafin mu zo na lahira wannan kam dole ka yadda da ni dama ko ban yi dogon bayani ba don wahala ma ta kabari ta ishe ka bala'i amin duniyar ba ta gudana sai da ilimi malam duniyar ba ta gudana sai da ilimi to in dai za ka rayu a wannan duniyar to kuskure ne babban waka rayu baka da ilimi yara matasa idan an yi kuskure jiya shekaran jiya to yau da gobe a gyara ku yi karatu ya ku matasan Nijar kuna da arziki abin ne a cikin ƙasan ku ba abin da zai fito muku da shi sai ilimi inda za ka ɗauki diga ka ta tonawa ba za ka gani ba amma da ilimi in ka saka wata na'ura za ta nuna ma akwai arzikin da ƙasar Nijar za ta iya rayuwa shekara dubu kowannen ku ya sakata ya ci ya more ya wala ya shakata da dukiyar ƙasarsa wannan amma sai da ilimi kuna da abun da duk duniya sai ta neme shi a hannu amma yanzu ga kamata shi nan ka kusa ka haura shekara ashirin baka ma san da wannan abu arziki kurin da yake cikin ƙasar Nijar wallahi ƙasar Nijar ba ta da buƙatar taimakon wata ƙasa wai ta ba ta sadakar kuɗi ko abinci ko wani abu kuna da ƙasar noma kuna da ruwa kuna da damammaki amma me kuke bukata masu ilimi da shugabanni ingantattu da za su wuce muku gaba su zaƙulo muku wannan alherin su saka 'ya'yanku a kan ba ni sunan shi matakan arzikin kuna da man fetur ɗinnan da yau duniya take gadara da shi akwai wasu ma abin da wallahi tallahi bincike nan gaba zai samu muku shi za ku iya rayuwa da ku har jikokinku da tattaɓa kunnanku cikin rayuwa mai inganci kuna da faɗin ƙasa menene ake da shi da ba ku da shi kuna da dabbobi kuna da daji kuna da wurin kiwo in noma ne za a yi na zamani kuna da shi ruwan da kawai kuke da shi a wasu ɓangarori a ƙasar Nijar ruwa kawai inda za ku yi ta noman shinkafa afirka gaba ɗaya za ku ce wallahi ga wurare nan ba a cewa komai amma kuna tsammanin jahilci zai sa ku samu wannan sai kun karanta ko gona kake shiga daji haka kurin ai sai ka iya noman noman gargajiya ma sai ka san wace wani iri za ka shuka a wannan ƙasar ta yi ilimi ne nan kankana ne zai nan gero ne yake yi nan wake ake so shukawa wannan shinkafa ne wannan baya yi sai dawa wannan ƙasar ba ta yi sai masara wancan kaza wancan kaza ilimi ne in kiwo ne yau kuna daga cikin Nijar kuna daga cikin ƙasashe a duniya da an yadda kuna da nama duk yadda wani yake kin kun yi zo ƙasar Nijar ya san nama dai kun fi ƙarfin nama ba iri na ba da na taho daga Najeriya in na ga kashi kamar zan tsaya da sujjada to mun yawa mun cinye dabbobin gaba ɗaya ga ba kuɗi ka gode wa Allah in business na nama kawai yanzu za ku rinka ku kamfani na nama ana yanka busashen nan da dabbobin nan ana packaging ana sawa a kwali ana fitar da shi kasashen waje ya isa kasashen ku garurukan ku su rayu su samu albashin da za su ɗauki nauyin ma'aikatansu allura ne kuke da dabbobin suke ta haihuwa Allah ne ba ku to amma ina so in na ga dama sai in kwana a nan ina ta bankaɗon ku abinda wato akwai shi amma jahilcin mu ya sa ba mu same shi ba da matasa duniyar kanta ba za ku iya cinta ba sai kun yi karatu mu kuma a mu karatun bukon nan karatun zamanin nan a jefa a yi shi don a san duniyar yadda za a amfana da ita a duniyar ce za ta za ka tsaya ka nemi lahirar aiko bai kamata mu rayu rayuwar ƙasƙanci turawa suna jan mu a ƙasa muna da arzikin sai dai su zo su kwashe su tafi da shi muna kallo saboda sun rena mana hankali ba mu da ilimin da za mu ci moriyar abu a'a mu ma za mu yi karatun da 'ya'yanmu za su shiga su tono mana mu sarrafa da kamfanoninmu ku yi karatu wallahi tallahi in ba ku yi karatu ba za ku yi da na sani musamman ko matasa shi ilimi daɗin samana idan kana da shi hakka mutu da darajar ka kike mutuwa a cikin al'umma ka lura da wannan mai kuɗi yana iya tara kuɗi yanzu zuwa wani lokaci kuɗin su yi ƙasa amma mai ilimi ba yanda za a iya tara ilimi ya yi ilimi ya kai matakin ilimi wai a dawa a ce wai yanzu bai da ilimi da haka shi mai ilimi da mutuncinsa yake mutuwa kuma da mutuncinsa yake rayuwa yanzu sai na ja maka aya na ja maka hadisi na ce ka je makaranta kai karatu nawa ne masu kuɗin da muke da su a garurukanmu da ƙauyukanmu in mutum ya mutu ba shi shekara goma an manta da shi in gado ya bari duk sun cinye amma ilimi fa yanzu nan ina zaune a nan gudan zan karanta muku magana da ta kusa shekara ɗari biyar shekara ɗari bakwai shekara dubu aka faɗe ta amma ina maimaita ta ina faɗanta wanda i faɗi magana yana kabari a kwanci sama da waɗannan shekarun akwai wani mai kuɗi da zaka zo kana bankaɗo shi kana tuno shi ma mantawa ake da shi duk da yayi kuɗin ya tara kuɗin yanzu duniya fada take yi da ilimi in an ce fada fadan ilimi an kusa yanzu a daina yaƙi bindiga da bindiga an kusa yanzu yaƙi yake na technology yaƙin ƙwaƙwalwa basira yanzu an yi saboda ilimi da aka gane da sai a cika jirgin yaƙi da sojoji su hau sama farar suna ta harbi in wani ya ɗirka jirgin bindiga ɗaya sai ya ɓaro da jirgin da mutane ciki yanzu an gane sai a ƙera jirgin da bayi da direba daga ƙasa ake danna shi kawai daga nan sai ka kana nan garin sai ka harba jirgi ya tafi ya je har ya mai kuma a nan ɗin ka saita inda kake so ya buga a mai ɗin a nan kuma ije i dake shi i dawo maka nan kuma ya ce gani na dawo wallahi in ka harbe shi kana ganin ka harbe shi ka harbe iska nan karfe ne kawai kuma zai maka barnar da mai rai din a cikin mutum bai isa maka wannan barnar ba yanzu wani jahilci ya kawo shi ilimi karatu an ci gaba dubu wayoyin nan da suke hannun mu malam yanzu an yi abin da duk abin da kake so na bincike a duniya da ka shiga kana dannawa ko ne za a kama shi ko da larabci ko da turanci tambaya dai ko ta addini ne ko me yanzu dinnan kana dannawa nan kana da karatu za ka je jami'a ka yi wa yara lakca a aji a university baka je kai bincike ba kana mota ka kana kwance direban ka yana ja kana daga yar wayar ka da ka danna das das das kafin ka karasa minti ɗaya minti biyu wannan abin ya haɗa maka duk lecture da zaka yi da reference da komai kana zuwa kawai printing zaka yi karanta maka tafiya limamin juma'a yanzu da sai an shiga maktaba an yi ta rubutu an yi bincike an yi kaza yanzu saura maka minti goma da kawo mun bari in ka iya kana da ilimi akwai inda zaka shiga kawai maudu'in da zaka yi magana a kai da ka jefa maudu'in duk ayoyin da kake so akan maudu'in da hadisan da kake so da maganganun malaman da kake so akan maudu'in za a kawo ma da ƙari kai tsitsinciya za ka ɗauki abin da kake so karanta za ka kai sharhi da bayani mana an ci gaba mana shi sa Allah tabaraka wa ta'ala da ya mutunta ilimi da masu ilimi ya fi mu sanin alakantuwar rayuwar ɗan adam da ilimi malamai suka ce ɗalibul ilmi aulan nasi bi an ya kuna idan nataka an ya kuna nutsuhu zikirin ɗalibin ilimi mai neman karatu shi ne mutumin da ya cancanta in ya yi magana a ce maganarsa wata abar ambato ne da ba za a taɓa manta ta ba. Mai ilimi idan samata fasamtuhu ibra, shirun sama in aka ga mai ilimi ya yi shiru bai yi magana ba, to wani abu ake nufi, wani abu yake nufi a ce tun da ka ji wani bai yi magana ba, to a saƙo ne. Idan nazara fa nazaruhu fikr, mai ilimi ko kallon abu ya kalle shi. to wannan kallon nasa tunani yake a kansa shi fa ɗalibin ilimi dole ne mai neman karatu babba ne ko ƙarami baya fita daga cikin waɗannan abubuwa da ake ambata imamul jahiz wani babban malami yace al-ilmu azizul janib la yutika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak wa anta idza ataitahu kullaka kunta من إيطائه إياك البعض على خطر إمام الجاهز yana magana akan matsayin ilimi ya ce ilimi ai shi ne babban abu to amma shi matsalarsa ba zai taɓa baka wani ɓangare nasa ba sai ka ɗauki kanka ɗungurungun ka miƙa masa shi ilimi haka yake kana so ka samu wani ɓangare na ilimi to ka ɗauki kanka ka ce kai kawai mai neman sa ne ka ba da kanka gaba ɗaya idan idan ka ce za ka nemi ilimi ka ƙi ka ba shi lokaci to kanta kana kan haɗari za ka kashe lokacinka kai baka zama mai ilimin ba kuma kai ba jahili ba bari ku ji tarihin wasu magabata da ake so a nuna kai matashi ya kamata ka zama mai kyakkyawan manufa duk wanda ya shirya yake so zai yi wani abu ko zai zama wani abu wallahi in Allah ya taimake shi ya tsaya akai sai Allah ya taimake shi sai ya samu wannan biyan bukata kar ka raina kanka kar ka ce a ƙauye nake kar ka ce ni garin mu ba jami'a kar ka ce ni ba mu da manyan malamai kar ka ce ni ba da kaza in na ce ma ilimin nan jama'a ina nufin ilimin nan na duniya da na lahira fa shi nake nufi gaba daya muna so ɗalibai su himma su yi ƙoƙari matasa kowa ya shirya me yake so ya zama shugaban ƙasa kake so ka zama na ƙasar Nijar ka fara tun yanzu ka ce ya Allah shugaban ƙasa nake so ka ta aiki dan ka zama shugaban ƙasan wallahi ce ka zama gwamnan maradi kake so gwamnan agadas kake so gwamnan gwamnan ka shirya tun yanzu kana yaron Allah zai baka nasara babban malami mai bada fatawa kake so a ƙasar nan tun yanzu ka shirya zaka ga Allah ya maka taimako wani ɗan kasuwa kake so ka zama amshaki a wannan gari na gazawa da kewayenta wallahi ka shirya insha Allah ka dage Allah zai taimake ka wani kasurgumin ɗan siyasa kake so ka zama a ƙasar nan wanda dole da ku za a rinka dama siyasa sai dai in baka shirya ba kace za ka yi ka kimtsa wallahi Allah zai taimake ka ga tarihi muna da shi shi Allah yana kan taimakon bawa idan bawan yayi da gaske yana so ya aikata wannan abu musamman abu ne na alheri muna da wasu mutane kamar haka Abdullahi dan Umar ɗaya kenan Urwa ibn Zubair biyu kenan Musab ibn Zubair shi ma uku kenan Abdulmalik ibn Marwan mutum hudu Abdullahi da Urwa da Musab da Abdulmalik Abdullahi Abdulmalik Urwa Musab guda biyu ubansu ɗaya biyu kuma daban-daban iyayensu wata rana suna zaune a gindin ɗakin Ka'aba suna hira. Musab a cikinsu Ibn Zubair sai ce jama'a da wannan zaman da muke muna matsayin matasa kowa ya burin me yake so ya samu mana a duniyar nan. Musab kamar irin dandali na matasa da kuke zama a bakin titi. Kowa ya faɗi me yake so ya cimma burinsa a rayuwarsa. Kar ku manta, a tafiyar mu muna buƙatar mu samu malamin addini a cikinmu mu samu ɗan siyasa a cikinmu mu samu soja a cikinmu mu samu polis a cikinmu ɗan sanda mu samu ɗan kasuwa a cikinmu mu samu manomi a cikinmu mu samu ustaz mai karatun addini da da'awa a cikinmu mu samu mu samu mu samu mu rarraba ta yadda kowanne ne akwai wakilcin da zai mana ai ba daidai bane mu haɗu gaba ɗaya akan harka da yayi kuma dama Allah ma bai yi mu ɗaya ba da haka da'awar ita ce raba aiki a cikin ƴaƴanka tura wani ya zama soja wani kai shi ɗan sanda wani tura shi kwastam wani ka ce tafi kasuwa wani ce ne da shi malamin addini nake so ka zama mai wa'azi wani kuma ka ce masallaci nake so ka zama babban limami mai hudubar juma'a wani kuma ka ce so nake duk siyasar da za a ƙasar nan da ku za a dama duk mulkin da za a ƙasar nan da ku za a dama yana yaro karami ka fara ɗora shi akan wannan shine ba za ka samu bakin ciki ba bayan ka mutu amma muna ta haihuwar yara kamar 'ya'yan awaki ba mu tara musu ba mu ɗora su akan wata manufa ba kana da yara kaza ba ka taba zama da su ka tambaye su me kuke so ku yi ba sai ka mutu kana kabari zaka ba shawara yaro tun yanzu ake gina shi kai ma karka yadda ka zauna baka da manufa haka mutum yana rayuwa bai san me yake so ba kai kasuwa kake so kai noma kake so kai siyasa kake so kai malamin addini ne kai dan kasuwa ne kai a'a jami'in tsaro ne a'a wani jami'in gwamnati ne kowa a raba aiki kowa ya san ina za shi akwai wanda zai zaɓa kansa ce ya zaɓi zaman banza to mu yi wa kanmu tsari ma abinda za mu rayu a kansa daga nan zuwa shekara hamsin masu zuwa ko ɗari babu tunanin mai kokari a cikin mu shine ce wallahi in Allah ya so da in dai kaka annan ta yi kyau bana yana so zai auri wata budurwa da ya shirya yan anguwar gaba shine kawai manufarka ka je ka yi wa aure ka jawo kura gidanka matan yanzu ai kuraye ne ai ka san kura akwai cin nama kamar mota ce ka je ka saya mai shan mai duk wanda ya sayi mota mai shan mai habba zai zai aljihun su zai gaya masa duk wanda bai kimtsa ba yau ya je taro rikicin aure to ka shirya yanzu yanzu zaka tsufa kana yaro karami muganka da furfura sharkaf kana rike sanda alhali ba wani shekaru yau da gobe cefane ne ya durkusar da kai kana a dole kana toro saboda baka duniyar ma in baka shirya mata ba wallahi ba a cinta haka Allah ni fa da gaske nake yi fa ba wasa nake gaya maka ba Mus'ab ibn Zubair yace kai tamannau kowa ya burin me yake so ya zama suka ce ibda anta ya kai Mus'ab to ka fara me kake so ka zama a ina ake wannan hira a gindin ɗakin Ka'aba Mus'ab yace kun san me burina yace babban abin da nake fata yana dan yaron sa matashi yace atamanna wilayatul iraq ni ina fatan Allah ya sa na zama ni ne gwamnan iraq kurin ni buri na in wayi gari wata ran a ce kasar iraki baki daya ko shugaban kasar iraki gaba ɗaya kasar iraki ta wace tana karkashi na ni kawai abin da nake so kenan yace abu na biyu in Allah ya bani wannan akwai wasu yara 'yan mata kyawawa guda biyu ai ba laifi bane ko kuwa ban karanta muku rabbana atina fid dunya hasana sannan wani wa fil akhirati hasana ba ai ba laifi bane duk wanda ya kuskure bai tsaya ya ci rabansa a nan duniyar ba kai wa kanka in harka ta zo ka buge ta kurin kana gamawa kai salatin annabi Allah sa albarka warai kuwa warai da gaske ja kaya sosai in ka samu karkai wasa yana shirme ka tsaya ga dama ta faru ta samu kana wani bata lokaci wa ya gaya ma tsoron Allah ne a ba tsoron Allah ba ne imamun nasa'i ai an san rawahun nasa'i ko ko ba san nasa'i ba to wala idan ya shiga labararin sa maktaba yana karatu ka san me yake sa manya manyan zakaru ka san zakara ko akwai zakaran da ya riƙa ya fara zama kamar dan akuya katan zakara in yana tafiya da tab tab tab tab irin wannan zakara su yake tattarawa ya ce a yanke masa su in an yanka sai ya ce wa matarsa soya mun su in aka soya sai ya ce nemo turmi ki dake mun da kashin su da naman gaba daya sai sun zama gari sun yi lauci na sa'i sai ya zauna ce ajiye mun shi anan bude littafin karatu kuma wallahi tallahi yana karatu yana hambuda dambun nama yana sallallahu alaihi wasallam ya dai a mutum fada mutum ya fara canza tunani kai za ka ce imamu da sa'i bai da imani ne eh ba za ka fada ba to ka tsaya ka kimtsa ka kula amma fa sai ka yi ilimi kar ka yadda ka zauna a cikin jahilci kana gadin mai kuɗi saboda shi ya ilimi kai baka ilimi ba a'a wanda a gaje ka kwanta ka miƙe kafa kana mun shari wani yana tsaye sauro yana cizon sa fam kai kuma kana birgi maka abunka lafiya lafiya zabi sun gama kaho haka ake so yace ina so Allah ya bani wasu mata guda biyu Sakina bintul Hussein sunan ɗaya yarinyar Aisha bintu Talha da Sakina da Aisha ya ce waɗannan 'yan matan ina burin Allah Allah ya haɗa musu a matsayin mata na a gidana ni kam in dai an bani wannan ga shugabancin ƙasa ga waɗannan mata a ƙarƙashi na to ni kam a duniya dai Allah ya sallame ni kawai Mus'ab ibn Zubair shi wannan burin kenan kaga ba laifi bane mutum ya burin wani abu na alheri da yake so a duniya Allah ya bashi ce kana fatan Allah ya baka wani matsayi da zaka taimaki al'umma to matashi in bai wannan ba sai yaushe za ka yi ka daina raina kanka wanda kake ganin bai isa ɗin ba shine za ga wata ran ya isa yanzu malam ya gaya mana kana ganin ba kai bane sai a mai da kai ka zama kai ne kawai abin da ake so kyakkyawan niyya aka bincika aka ce waɗannan matan su ne matan da suka fi kyau a cikin a wannan lokaci yana cikin haka yana cikin haka malam sai da Allah ya bashi mulkin Iraki ya kuma aura masa matan nan gaba ɗaya sai da suka zama matan shi ya wayi gari in ya duba nan sai ya ga sakina sakina Ka- sai na fassara maka sakina nutsuwa nutsuwa sakina yana duba nan sai ga aisha yace yanzu sannan kuma in ya fita kuma mulki iraki gaba daya yace bukata ta biya ya auri waɗannan mata amma fa bikinsa tana da tsawo ba lokaci malamai suka ce aiki yi tukuru da addu'a kafin ya samu waɗannan abubuwa sai da kuma yi ilimi don ba za a ba wa iraki ƙasar iraki a ba wa jahili ba jama'a ina so na gaya muku ita kanta duniyar ba za ka same ta ba sai kana da ilimi duniyar kanta wallahi ba ka same ta ba sai kana da ilimi kuma ko da baka je ilimin zamani ba akwai ilimin wata ila abin da ka aya ko wanda bai ilimin bokon ba na zamani amma yana da ilimin wani abu yayi kudi akan shi kun ji wannan Urwa ibn Zubair dan uwansa kenan aka ce kai gome kake so yace ni kuma babban abin da nake gori in zama fakihi babban malamin fiqh da duk duniya za a rinka daura jaka ana zuwa garinmu a ce an je karatu ne wajen malam urwa karatun fikihu ya ce kuma da kuma karatun hadisi ina son alfiq wal hadis kawai ni in Allah ya mini wannan alfarma ya bani ilimin hadisi ya bani ilimin fikihu kuma ilimin fa ba na wasa ba ilimin da ma ba 'yan garinmu ba kawai kawai duk duniya za a yi ta zuwa ana karɓan karatu a wajen Allah ya gama min wannan wallahi malam kafin ya mutu urwa ibn zubair sai da ya zama babban malamin hadisi babban malamin fikihu yau tunin in ka zo kana karanta a littafi za ka ga ana bayaninsa littattafai da yawa za ka ji ana an urwa an urwa an urwa Allah ya ba shi wannan Abdulmalik ibn Marwan fa ya ce ni kuma so nake zama halifa a ga abubakar halifa ne ko umar ma halifa ne usman ma halifa ne ya ce tuni abinda nake so in zama khalifa ba wai idan shi urwa yana idan shi musab yana neman shugaban kasan iraki kawai to ni kuma in zama halifan musulmi gaba daya a yi wani zamani ni ne halifa ni ne jagora ba wai mulkin kaɗai ke so ba yana so idan ya shiga mulkin zai yi aiki ne wa al'ummarsa malam duk mai manufa yana neman mulki ne ba wai don jin daɗin mulki ba duk mai manufa yana neman wata kujera ce ta siyasa ko ta soja ko ta ɗan sanda ko ta mai ba wai don a ce shi ba a'a don ya samu damar ya yi wa al'ummarsa aiki yanzu ai abin da ya kashe ƙasashenmu na afirka shine su mulkin suke so a ce su masu mulkin ne amma ba wai da kishin wace irin gudunmuwa za su bayar wajen gina ƙasarsu da al'ummarsu ba sai mutum ya gama shekarunsa bai wa mutane komai ba ya makara to kai yanzu matashi ka yi burin ka zama shugaban ƙasar Nijar shugaban gwamnan kaza gwamnan kaza minista na kaza na man fetur minista na kaza na kaza saboda ka samu dama akan kujeran nan ka yi wa al'ummarka aiki wallahi idan kai da wannan kyakkyawan niyyar Allah zai taimake ka kuma ko shaidan ya zo ya kokarin ya canja ka daga wannan manufa insha Allah sai kaga Allah ya gyara maka niyyarka ka hau din kuma kai wa mutane aiki ana son barka Abdul Malik ibn Marwan ba sai na ga muku ba halifa ne Allah ya bashi alhamdulillah to sai Abdullahi dan Umar ka san Abdullahi dan Umar aka ce kai fa mai ibnu Umar me kake nema ya ce duk kowa ya gama burinsa suka ce e kowa ya gama yace suka ce e ya ce ni kuma babban burina in zama dan aljanna ba ni ruwa malam kaji kana magana aljanna kana wasa ba ni fi wai ba ya dauke mun ruwan nan ne kan ai saboda daɗin wannan karatun ma dole in bi da ruwa tunda an zo gabar aljanna na Allah ya hada mu a ciki Allah ka kai ni kafin su taho ku je ku tarar da ni a can kuna sallama ku gani na na shantake na baje a ciki insha Allah Yap. Malam ka rayu a duniyar nan baka yi aikin da zaka samu aljanna ba kai asara. Ka duba wayan da ya musu Ibn Umar. Kawai sai kowa shi ce "Ka, amma wannan ya gama da mu. Ya ce ni kuma ina burin in samu aljanna. Insha Allah ta'ala Abdullahi dan Umar ko sai da ya zama cikin 'yan aljanna. saboda yana cikin radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ya yadda da su sun yadda da Allah su ma wadancan din ba cewa aka yi basu abin nan ba, amma dai kaga dai sun dan taba abubuwa ne sun samu shi bai nemi wani matsayi ba bai nemi mulki ba bai nemi mata ba bai nemi wani kuɗi ba kawai yace shi me yasa na kawo muku wannan kissar dan in nuna muku muhimmancin tun yanzu kuna matasa kowa ya burin alheri da yake so ya zama ana ba da tarihin waɗannan manyan makka kamar irin shirai tun yana ƙarami ya yi ta burin Allah sa ya zama irin su kuma suka sa iyayen suka ta musu addu'a yanzu ba su zama ba to kai ma yau in kai burin Allah sa ka zama wani babban malami a ƙasar Nijar wanda za ka ba da musulunci hidima to sai Allah ya ta buɗe maka hanya kai ta kara rahimahullahu yaqul na ji shekul islam ibn taimiyya Allah ya masa rahama yana cewa ja'a fi ba'd al-athar al-ilahiyya ya zo daga cikin wasu maganganu na ubangiji tabaraka ta'ala da yake faɗa inni la anzuru ila kalamin hakim wa inna ma anzuru ila himmati قال الشيخ الإسلام والعامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسنه والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلبه kullum abin da ake dubawa ba wai iya zancen mai hikima ba a'a himmarsa ana so a yi mai a yi himma a yi ƙoƙari in ka ga mutum ya kai matsayi na kaza to ka bincika wacce wahala ya yi da irin himmar da ya kafin ya kai wannan matsayi ko da a iya zance ne ko da a ilimi ne ko da ko da ko da ko da a kaza ne yace mutane suna cewa ai matsayin mutum yanzu a duniya gama garin mutane suna cewa matsayin kirim kimace kullum ri'in ma yusinu matsayinka a cikin mutane abin da ka iya idan ka iya gyaran waya za ga ana maka layi idan gine ka iya sai ga ana maka layi ana cewa wani ina da gida da gina mu kana cewa alhaji aiki ya mun yawa da Allah idan mota ka iya gyarawa sai a jera maka mota hamsin wani ya yadda ya wata guda yana jira saboda me ka iya gyaran motan ku lura a rayuwa a duniya duk abin da mutum ya iya shi to mutane suna girmama shi akan wannan kai ko barawo ne ya iya sata ƙananan barayi suna girmama shi don kai daɗe oga ogan barayi kenan matsayaci mata kullum ri'in ma yusin to sai ce amma keɓantattun mutane suna cewa ƙimar mutum shine abin da yake nema ma ya lubu ma ma yusinu ba abinda ake nufi wato qimatul mar himmatuhu wa matlabu himmar mutum da abin da yake nema nema nema nema ka tashi daga bacci fita wanda bacci gari ya waye kana namiji kana kwance kana birgima kana da kanwarka budurwa tana buƙatar aure babanka hawan jini ya danne shi ciwon suga ya kwantar da shi ya yi ritaya baya zuwa aiki tun da tun kana cikin cikin tsohuwarka babanka yake ɗaukar nauyinka yanzu ka girma ka zama balagagge har yanzu zuwa kake kana miƙa hannu a baka a baka kwanan tuwo baka da zuciya wanda ko faɗa kake da bishiyar ƙofar gidanku daga nan zuwa yamma za ka kwantar da ita amma kana saurayi matashi baka komai a gidanku ga 'yan mata sun girma sun cika ana ta zuwa ana neman auren su ba kuɗin aure kana kana zaune kana ganin bakin ciki fita ka je ka nemo ka auren da kannan ka da yayyanka kana ji kana gani abincin da za a ci a gidanku ya gagara mahaifinka ya gaji tun da yake nema muku baka tausaya masa ba yanzu har ya yi furfura shi yake zuwa ya nemo kuma kai kana zaune ba ka da aiki sai danne dannan waya sai zuwa gidan hira da gidan biki me ka iya a gari kai yanzu garin a garin nan zaman ka me kake yi kai dai ba malamin addini ba kai ba dan siyasa ba kai ba kasar gumin dan kasuwa ba kai ba manomi ba kai ba ba ba lafil iri wa lafil nafiri ba ka sama ba ka ƙasa jemage sai shegen kashi da kake wa mutane kana lalata haka abin da yake faruwa ke na yawa gidajenmu samari sun zauna ba sa komai sai lokacin siyasa 'yan siyasa su zo su ta ɗiban mu mota mota ya ta hauka ta baka da aikin yi baka da aikin yi irin a tsora ka a mota ka je ke rashin mutunci ga yara 'yan mata sun isa aure babanka bai zai iya auren da su ba mahaifiyarka mai take ita ma tana jiran babanka yayanka shi ma yana jiran babanka kai ma kana jiran babanka ɗanwar babanka tana jira mahaifiyar babanka ita ma tana jiransa wai tsohon nan so kuke ku kashe shi yana tsaye ne kuma dan Allah jama'a ya ku matasa me amfanin haihuwa yau ƴaƴanka su girma a gabanka amma ba sa dauke maka koda abin dala ɗaya to wallahi wannan shine abun bakin ciki jahilci ya kashe yaran mu an ki ai karatu an ki ai sana'a komai ma da ake ma ba ma yi saci saci sun yawa duk inda aka je masallaci da takalmi mai kyau in an fito sai ka ji wani yana sai ka ji wani yana Allah ya isa me ya faru ce wallahi sun dauke mun takalmi da ba mamaki tare kuka yi sallah da shi Allahu akbar din ma da aka yi da shi kuka yi tare dole in ya ga takalmi mai dauki mai kewa dauka saboda me yana tuna gobe zai yi ni gaba ɗaya bai da abin da zai ci baka isa ka saka waya caji a masallaci ba a masallaci ba zakin Allah wallahi sai wani ya dauke ta wa zai dauka dan uwanka ne wani matsiyaci kan barawo ma da yazo masallaci fanka ya je sata kafin ladan ya zo tun uku ya zo ya bude masallaci an dauka wani mai tsoron Allah ne ya duba ya duba ya ga ya zai ciri fankan nan ya tuno kudinta ka san me qur'ani ya dauka kawai jira qur'ani wallahi malam qur'ani ya dauka ta ya dora qur'ani ya taka ya hau ya kwanto hannu daya ya kwanto na biyu yana kokarin kwantowa na uku sai qur'ani nan suka goce sai ya fado kuma sai kare bal ga rabin fanka a sama ga rabi a ƙasa ya mirgina ma matsiyaci ya fita ma ya gudu ya gagara shi lada ne da ya zo ya ɗauka wani mala'ika ne ko kiyamun laili ya zo ko me Allah fa ashe wani matsiyaci ne ɓarawo matashi ne malam yau idan ka je gidajen mu na kaso gidajen kurkuku gobe in kana so ka je ko a ina ne gidan kurkuku gidan kaso wallahi duk yaran mu ne matasa a ciki ba karatu ba ilimi an kama sata an kama fashi an kama dauke-dauke an kama shaye-shaye da haka yanzu an rena mana hankali tunda an gaba mu yi ilimi ba mai ilimi ya fi ƙarfin wani yaudare shi ba to tun da suka kashe ko baku yi ilimi ba to sai su kamo ƙwaya ƙwaya yanzu ƙwaya ƙwaya yadda ake shigo mana da ƙwaya a ƙasashenmu na afirka nan wallahi abun ba a cewa komai ƙwaya daga turai ƙwaya daga ɓangarori kaza ƙwaya daga kaza saboda kun san manufarsu ba su da babban buri irin su kashe samari suna raye ku samarin nan da kuke gani ku ne future a turanci mustaqbal a larabci ku ne goben kasar da ka makiyinku idan yana so ya muku illa sai ya fara kashe ku tun yanzu in aka kashe ku da shan kwaya aka kashe ku da jahilci ba ilimi aka kashe ku da iya zaman banza aka kashe ku wasu ku aka ba su makamai suka shiga daji suna fashi da makami to yaya nan da shekara talatin wani zai zama shugaban kasa a cikin ku ko ya zama gwamna a cikin ku ko ya zama ko ya zama babu duk yaran mu matasan mu duk ba su fahimta ba magana tana da faɗi kuma wallahi ya kamata ku tsaya ku nutsu sosai ibn qayyim Allah ya masa rahama yace yayi ta magana dangane da wato kima dan adam a rayuwarsa shine menene wato yaje karatu ya ilmi um, zan buga misalai akan wasu bayin Allah wanda akan su zan tsaya Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a Imam Ahmad yayi ilimi yayi karatu dan ku duk tsiya dai yau in ana maganar mazhabobin nan sai ka ci ana cewa mazhabar Hanbaliyya ba fa sahabi bane ba sa- ba ba sahabi bane mutum ne dan wata mace malam da ya tsaya yayi karatu na cinkata sai da ya zama dole duniya yau in za a yi magana addini sai an kira shi na rantse maka da Allah kai ma yau in ka ga dama za ka ka daina ma wani kulle kulle zan tsaya ni kam ai tun da daga kana ta sunkuye sunkuye na san kulle kulle ake yayi ilimi yayi karatu ana ba da labari hadisi kawai na annabi da imamu ahmad ya haddace yana magana ne akan ilimi jama'a matasa hadisi kawai da imamu ahmad ya haddace ya haddace hadisi sama da dubu ɗari bakwai. Dubu ɗari bakwai, shi kadai. Kai, da aka buga lissafi aka ce to gaba ɗaya shekarun sama a rayuwarsa nawa ne, kullum kenan hadisi nawa yake, to wai shi sauran ibadu baya yi ne, baya na filfili, baya sauran ayyuka? Aka ce to ai wannan a hadisi kenan. da aka bincika tarihin imam Ahmad Malam kullum kwanan duniya alaji kullum ina so ka ji wannan magana kullum kwanan duniya imam Ahmad sai ya yi sallar nafila raka a ɗari uku tsakanin safiya tun daga asubahi har zuwa gari ya waye na gobe na filfilin da yake ta yi raka a ɗari uku yake wannan fa mutum ɗaya ne da aka duba kamar ma bai da hutu a rayuwarsa ga baki ɗaya masu buga lissafi sun fitar don ba lokaci ne ana nuna mun lokaci da na nuna muku ko wani mintin imamu amar me yake yi akwai lokacin bacci gadanyi akwai lokacin karatu akwai lokacin rubutu duk yana da shi da lokacin ibada على قدر أهل العزم تأتي الأزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم متن نبي عمر ابن عبد العزيز عمر ابن عبد العزيز قمنا ني أمدينة متاشن خليفة adali abun buga misali a duniya amma fa shi ma sai da ya karatu kafin ya samu wannan matsayin shi daman babban burinsa aka ce shi ma bayan ya yi ilimi ya ce to Allah ya bashi ya zama gwamnan Madina din ya ɗabbaka shari'ar musulunci da adalci kuma sai da Allah ya cika masa sun mahasalaha ya samu ya samu kuma khalifancin ranar farko da ya hau kujera ta halifanci a Madina ya ce to yau ina son shaida muku himmata burina kuma ya tsallake duniyar nan gaba ɗaya kun san me nake nema a kujerar nan ya ce aljanna ya ce wallahi zan yi ta aiki da kujerata ta halifancin nan sai na samu aljanna kuma sai na samu mutane sun samu aljanna ran farko abin da ya fara faɗa kenan a shekara biyu a mulkin Umar ibn Abdul Aziz shekara biyu na farko mulkin ibn Abdul Aziz wallahi da aka buga shekar irin abin da yi na abin alheri a ƙasarsa a lokacin da yake mulki akwai masu mulkin da sun shekara goma ba su yi abin da ya shekara biyu ba shekara goma kaga amfanin matasa su shiga cikin harka ko irin halin da ake ciki a ƙasashenmu na talauci da baƙin ciki da wahala da kunci ga arziki ba ma iya morarsa mu ta mutuwa da talauci da damuwa matasa ku yi ilimi ku yi karatu siyasa nan ku shige ta ina baƙin ciki ina ciwo daga matasanmu ba su da kishin ƙasarsu ku yi siyasan nan da bismillah ku yi haƙuri da abubuwan da ake wanda ba daidai ba dole ka iya gyara abu ɗari bisa ɗari ba kar ku zauna ku miƙe kafa kullum sai dai a danne ku ku shiga harkar jami'an tsaron nan ku shiga kan wani ya rena kanshi zama soja wata ranka zama kai ne shugaban sojojin kasar kaza shiga 'yan sanda shiga ka zama ɗan kasuwa wataƙila a ce ƙasar nan in gwamnati ma za ta yi odin wani abu sai a ce a nemo wani shi zai kawo kayan gaba daya ba ka san iya adadin masallatan da za ka gina ba ba ka san iya adadin mutanen da za ka taimaka ba in kiwo ne je ka yi arziki ne yanzu dabba arziki ce arziki ne nono kaɗai nono kaɗai yau in a ƙasar Nijar a ce nono kamfanin nono kawai madara kawai za ka yi ya ishe ka ka rayu da al'umma ka da zuri'ar ka gaba ɗaya amma malam ga nonon abin zai na zuwa duban darajar nonon raƙumi nonon raƙumi kuɗi ne a duk duniya gaba ɗaya duban raƙuma a ƙasar Nijar amma ina nonon raƙumin Nijar yake yana ina yana ina ba ba ba ilimin ba a yi ilimin da za a amfana da shi ba duk duniya ba inda ba za ka yi nonon raƙumi ya shiga ba akwai masu larurori da ciwuka da suke neman shi wani ganin nonon raƙuma bai taɓa yi ba duba tarihin nonon raƙumi a sunna inda nonon raƙumi ke duba tarin raƙuma da kuke da su a daji a banza wa yake tatsan su ina kamfanin da ake da shi na tatse su a gyara a sa su a kwali a gyara a fitar da shi waje a nan fa Nijar ne na je Arlet na ji muka shiga wani daji kawai sai na tarar da yara ne matasa gaba ɗaya gwal kawai suke ta wankewa suna gyara gwal na ce gwal fa suka ce gwal dai da ke Allah shi kasashen waje a me da shi dan kunnaye a me da shi kaza a je ana sayar shi biliyoyin daloli amma ko aina ake samun sa a cikin kasa harami yanzu matasa ba za ku yi karatu da za ku inganta wannan a kasar ku ba yanzu uranium din nan duba uranium nan duba daraja duba kuɗi ne fa mai zaman kansa ko ba ku da buƙatar wata wahala mai tsawo a ƙasa fa Allah ya ba ku shi an ce garin kaza sitet ɗin kaza gaba ɗin uranium ɗin nan kawai ana kwance a kansa ma amma san ana tun da aka yi kamfanin nan ake ta tono a cikin rami har yanzu ba a gama kare shi ba kuma yana ci wanda ya fi kowanne daraja da kyau a duniya kuna da abin da duniya fa numfashin duniya fa tana buƙatar sa wannan wutar lantarkin fa kuna da abin da za a yi shi to in ba ku je kuka yi makaranta kuka yi karatu ba to wa zai muku wannan imamun nawawi Allah ya masa rahama shi ma yana cikin matasa wanda Allah ya ba su himma da ƙoƙari shi wannan umar ibn abdulaziz gaba ɗaya rayuwar shekara arba'in duk abin da Umar ibn Abdul Aziz yayi wata ranka je karanta tarihi kaje yayi kokari na fitar hankali Imam an-Nawawi shekara 46 gaba daya an yi bincike cewa da abin da Umar ibn Abdul Aziz yayi da abin da Imam an-Nawawi da duk jami'o'in duniya gaba daya universities na duniya duka za su haɗu ba su ce su fitar da ilimin da waɗannan mutane biyu suka fitar ba dukansu Imam Shaukani Sa'id ibn Musayyab barin wuce shaukani din abun ne da yawa Sa'id ibn Musayyab kun san shi tabi'i ne babba shugaban tabi'ai yayi ilimi yayi karatu Allah ya bashi wata ya yarinya matashi ya bata karatu ta yi ilimi ta sha karatu sosai ta zama muhaddisa ta zama faqiha kenan ashe mu a da'awarmu ilimin da aka ce a yi hadda mata ku daina barin matanku cikin jahilci mutanen Nijar ku daina barin matanku kuna danne musu hakkinsu ku bari su ilimi a samu likitoci a cikinsu a samu malaman makaranta a cikinsu a samu malaman addinin musulunci a cikinsu a samu a samu a samu masu da'awa matan nan za su yi abin da fa ku ba ba wai mace kurin yarinya da ta tashi shi kenan kurin ta tashi ba ilimi ba wayewa kawai ta je shiga gidan aure sai ta tara jahilai ita ma wallahi amma idan ta yi ilimi ta yi karatu ba za ta yadda ta haifi jahili ba yi yanzu a cikin ku akwai wanda zai sha'awa ya ɗauki matarsa da gemunsa rabe-rabe ya je asibiti matarsa za ta haihu ta je a buɗe ta wani namiji ya je na taɓa ta sai dai baka da yadda zaka yi me yasa ba za ku tura yanku sai karatun ba akwai laifi a ciki namijin ya fi mace basira ne yanzu akwai wanda yake ba wanda yake sha'awar ya je ko jami'a ya tura mat- mat- matarsa ko yarsa a samu wata mace malaman jami'a tana karantar da mata akwai laifi a ciki to wannan janibin matan kam yadda muka kashe matanmu kam suna raye wannan kam wani babi ne mai zaman kansa kawai shi ma sai mun farka akwai abubuwan da dole su za su yi da aka shi ya ba wa yarsa ilimi ta yi karatu sosai faƙiha har ma cewa ke wai wannan bawan Allah Sa'id bin Musayyib wannan yarinya da ya mai ta hankali ya sa ta yi ta ilimi ta yi karatu wai wa waye ta nadar wa ita waye zai aure ta dan gidan wa dan gidan wa da halifa ne zai aure ta ana nan wata rana dan gidan wani halifa wani yaro dan gata mai kudi mai mulki kawai sai zo yace yana neman yar gidan Sa'id bin Musayyib sai dan aike ya zo shi kansa dan aiken ya zo da albishir ne ya zo yace ya babban malami Sa'id yace ja'atka dunya bi hadafiriha duniya ta zo ma da komai da komai nata ina maka murna Allah ya kawo maka arziki gida ga dan halifa ya zo yana neman yarka wance sai ce ka yanzu kai kake gaya mu wannan magana shi sa'id din kenan yace kai kake gaya mu wannan magana yace baka ji ba annabi yana cewa law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uda lama saka kafirun min a sharbata ma da duniya ta kai fuffuken sauro da duniya gaba ɗayanta da abin da ke cikinta duka da ta kai fuffuken sauro matsayi ko nauyi da kafiri bai samu makwarwar ruwa kwaya ɗaya ba inda duniya tana da wani matsayi a wajen Allah to wallahi ba kafirin da zai kurɓi ruwa ɗaya Allah ya bashi a duniyan nan ana so a ce maka duniya gabaki ɗayanta a wajen Allah duk duniya arzikin duniya da ke ciki gaba ɗaya a wajen Allah bai kai fuffuken sauro ba ka taba ganin sauro ka taba ɓare fuffuken sa zai ɓaru sai ya ce wa shi wannan mutumin sai ce to da Allah me za ku yanka min a jikin fuffuken sauro da kake ce min kana min murna mai kuɗi ya zo neman yata ɗan halifa ya zo neman yata menene za ku yanka mini a jikin fuffuken wannan sauro sai ya yi shiru ya ce ka daina ɓata lokacinka me yake cikin duniya gaba ɗaya ya ce to yi zawuju ha ɗalibun faƙirun la ya mulku shai wannan yarinyar ƴatawa mai karatun da mai ilimi ɗalibi ne fakiri ɗalibin ilimi mai karatu kaga amfanin karatu ko ɗalibi mai karatu fakiri wanda bai da komai shine zai aure ta kuma wallahi hakan aka yi ya tattara ta ya samu wani ɗalibi mai tsoron Allah ya bashi kura shikenan bukatar ka tarbiya? ai burin ka dai a ce na tsaya ko to Allah ya muku albarka Allah ya sa a dace ku yi hakuri haka rayuwa take babu lokaci muna muku fatan alheri Allah shi albarka a wannan rayuwa Allah ya albarka a wannan gari Allah ya sa mu dace wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam wa rahmatullah Allah saka wa malam da alkhairi ba burin mu ba a bar wannan karatu mu muke ba a yi sati a nan ko ka ba shirye muke ba jama'a to malam kaji maza a shirye muke na haka Allah saka musu da alkhairi sun duka saboda kasancewar muna da baki kuma eh, suna da dan uzuri sosai shi ya sanya muka ga insha Allah muna iya dakatawa a nan amma mun gaskiya alhamdulillah mun daga nan har sahi ko kwaya haka ne ko ba haka ba jama'a yawwa ina da muku ya ba mala ai na ji an ce kana da wata amarya ne a garin nan ba ta barin ka ka dade kuma kowa ya sani kana kana da amarya a garin nan.
na gode mala da haka kenan insha Allah akwai mai martaba eh, muna son ya dan ba mu eh, ko kalma ɗaya ko biyu insha Allah kafin mu karanto da tambayoyi a amsa su insha Allah da haka kenan za mu kai malam kafin sama kuma Hmm?
ana ɗauka
eh saboda ana ɗauka
sannan so in magana kan rubuta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na farko dai muna yi ma dokta godiya da shi da jama'a shi da suka taho suka ziyarce mu cikin wannan karamin gari Eh, na samu labarin da safe an tara mata a yi musu hudu ba a sama kuma yanzu an aika min an ce kuna yi na to insha Allah ina zuwa dan na so in da ka daha a tashi to ina da baki wanda nake jira daga maradi dole in lallaba in je in same su eh godiya muna musamman godiya mai karfi ga shi dokta da irin abubuwan da ya kudi da shi malamin da ya gabace shi wanda sun yi zance bisa abubuwa masu ƙarfi e ba maimaita ba zane na san duk wanda ke rayuwa cikin duniya wannan zance ilimi yana gaban kwamitin ilimi guda biyu na duka kuma kamar yadda ya gai ilimin nan a yanzu dai mai sanya ci riba tafiya da duniya da lafiya to sai an gama da ilimin kuma inda nake jin daɗi musamman na ga akwai matasa da dama wurin yanzu eh matasa dokta ya gama ku gaskiya abinda kullum muke muku hudu ne gari shi muna ce muku ku nemi ilimi ku nemi ilimi ku nemi ilimi duk inda za mu haɗuwa da al'umma sai mun kwatanta muku muhimmancin ilimi dan duk irin rayuwar da muke a cikin tafiyar nan matsawar ilimin nan guda biyu babu su to ka dangana abin na tafiya ba daidai a cikin shi ba Eh, na farko dai ilimin nan guda biyu za a ce riba ta nan duniya kuma za a ce riba ta lafiya Eh, wanda ya samu ilimi na addini na musulunci to gaskiya zai ba mata kwarai da wanda baya da shi ga rayuwar shi ta yau da gobe tsankanin shi da yan uwan shi tsankanin shi da uwayen shi tsankanin shi da manyan shi za a ganin kullum akwai yaran da yan sun ji sai musu jinjina kwarai don ga sallah suna zuwa sagidan irin na gansu ya rika kana da ladabi da komi kuma da ka gansu ka gaya da kimtsaci wanda kake iya ba diya ma don su zauna karmi da su saboda irin halayen da na gani a wurin su a da yara to muna roƙon ku ku dubar da dokta yi a yi ƙoƙari a yi aiki da ita mu da matsayin mu na magabata ya ƙara mana ƙarfi kuma ya samu cikin mutanen da suka taru na wurin mun tabbata wa za kare yada abin da zai zama alfini ga kowa da kowa to ubangiji Allah ya saka alfi eh ni ban ce ku tsira ba yanzu dai ba ku ne tsira shi ba na so da an sulhi in huta ma to an ce sai na magana ba laifi bane eh ayi kokari abin da ake nan naji yana da karfi sosai ni kana da Allah sai na zama da na idsa in ji abin da ci amma dai abin da nake a yanzu to ni sai godiya sai godiya a matsayin na shugaba na al'umma sai ma Allah godiya da ya ma dokta godiya da ya taida ni cikin warware al'amura ne da gwagwarin al'umma ubangiji Allah ya saka da alfili muna fatan wata ran a samu dama a dawo maimakon kwana ɗaya ko biyu a ƙara kwanakai wanda za a kama a yi yaƙi da wannan jahilci a yi yaƙi da rashin ilimi Allah ya taimake mun tabbata gama ilimi to ci gaba ta samu aure shi ilimin guda biyu da na boko da na muhammadiya dokta muna godiya ubangiji allah ta da aka zo lafiya allah mai da ku gidajen ku lafiya yana gode kurai
Thank you.